رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس 26 ga watan safar hijira tana da 1444 wanda ya dace da 22 ga watan tara miladiya tana da 2000 da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin muktasar khalil muna cikin babun nika ko muna wani gaba za mu tashi mala ibrahim
أو تضمن إثباته رفعا au
أو aha تضمن إثباته رفعا au tadammana إثباته رفعه raf'ahu ko ويجب أن تنفعه
To, muna magana akan ɓataccen aure wanda ya ɓaci don sadaki. Wato dama aure wajen ɓaci kala uku ne. Akwai ɓataccen auren da ake ɓata shi kafin a yi kwanan aure. In an riga an yi dukuli an yi kwanan aure sannan aka gano ɓacin to za a tabbatar da shi da sadakul misli akwai kuma ɓatancen auren da ake ɓata shi kabla dukuli wa bada ma'ana kafin kwanan aure da bayan kwanan aure ma in je an gani za a ɓata shi malam ya kul matuƙar bai ɗauki lokaci ba in ya daɗe za a tabbatar akwai kuma ɓataccen auren da za a ɓata shi abadan wannan wajen ɓacin aure ɗin kenan sannan kuma duk auren da aka ce ɓatacce ne me matsalan da ya kawo ɓacin sai aka ce matsalan na sadaki ne sai mu ce to wannan in kafin a yi kwanan aure ne za a ɓata auren amma idan bayan an yi kwanan aure aka gani za a tabbatar da auren tunda matsalan dama sadaki ne sai a fasa wannan sadakin sai a koma wa sadakul misli to shi muke karantawa yanzu batattun auren da kafin a yi kwanan aure za a ɓata shi bayan an yi kwanan aure za a tabbatar da shi a gyara sadakin to shi ne ya ce auta ban mana isbatuhu raf'ahu ko kuma auren sai ya zamo isbatuhu tabbatar da auren taban mana ya ƙunshi raf'ahu dagewan auren kana tabbatar da shi wannan tabbatan shi zai rusa auren don an yi irin wannan auren shi ma za mu ce ɓataccen aure ne sai dai wannan bambancin shi da sauran ɓatattun aure da muka yi na baya na baya idan ba da dukuli za mu ce auren ingantacce ne zai ba da sadakul misli ba to shi wannan ba haka ba ne wannan ɗin za a ɓata shi ƙablar dukuli wa ba da kamar yaya tabbatar da auren zai rusa auren ya ce ka daf'il abdi fi sadaqihi kaman ba da bawa cikin sadakin bawa yanzu misali bawa ne ya ga wata mace yana so ya je ya gaya wa mai gidan shi mai gidan ya je nema mara aka zo batun sadaki mai gidan ya ce gaskiya a yanzu ba farin kuɗi amma shi bawan ai shi ma kuɗi ne in kin yadda za mu baki shi a matsayin sadakin sai a ɗaura muku aure. To, ya halatta mace ko baiwa ce ko ya ce ya halatta bawa ya aure ta wannan ba a hana ba. To, amma bai halatta mace ta auri bawanta ba. Wannan akwai wannan ka'idan ko? Dillan da mace ta mallaki bawa a matsayin mijinta tana mallakan shi auren su ya rushe wannan mun karanta a baya ko kasuwa aka sa mijinta a matsayin bawa tana siyan shi za mu ce siye ya tabbata mallaka ya tabbata aure ya rushe to yanzu idan aka ba da bawan nan a matsayin sadakin shi bawan ya aure ta yanzu muna ɗaura auren nan ai kaga ta mallaki bawan nan ko kaga isbatuhu tabbatan auren da wannan bawan ta mana raf'ahu ya kunshi rushewan auren yana aurenta ana ba da shi a matsayin sadaki ta yadda tana karban an ɗaura auren kaga ta mallake tana mallakan shi shi kenan ta mallaki bawanta ta mallaki mijinta da yake bauta auren su ya wuce to irin wannan auren in an yi aka ba da shi a matsayin sadakinsa sai aka ji kablar ruku- kablar dukuli to za a ɓata auren kawai a ce wannan auren ɓatacce ne ko ma kai wajen mai gidanka ce kuma nemo wani wanda zaki aura aha shine ya ce wa badal bina to kuma aka yi irin wannan ɗin ba a gani ba sai bayan an yi kwanan aure ha ya ce tamlikuhu za ta mallaki bawan dama ai daga an yi kwanan aure mace ta mallaki sadakinta ko shi aka ba da shi a matsayin sadakin auren shi ba a ji an ɓata ba sai da ya yi kwanan aure yana yin kwanan aure na farkon nan ta mallake shi tana mallakan shi aure ya rushe kuma tana nan yana nan a matsayin bawanta kaga kenan wannan auren ba wai irin wanda za a tabbatar da shi ba da dukuli bane in nan ka sha to a tabbatar da shi ne ba da ba da dukuli da sadaqul misli sai mu ce to in an ba da sadaqul misli din shi bawon waye ai ta mallake shi tana mallakan shi aure ya rushe sannan kuma yana nan a bawanta saboda kaman kayanta ne ta sa a kasuwa aka zo aka siya da wannan bawon an riga an karbi kayan shi kenan ta karba ya zama nata saboda haka yanzu kabla dukuli za a ɓata auren ya koma wajen mai gidan shi in ko bayan an yi dukuli ya yi bina'i sannan aka je to tamlikuhu ta mallaki bawan kuma auren su ya riga ya rushe mun gane wannan au bidarin madumunatin ko kuma aka yi aure da sadaki menene sadakin yace zai bata gida ne gidan kuma ba muayyani ban madumun akwai bambanci tsakanin madumun da muayyan idan muka ce abu muayyan gashi nan ana ganin shi kamar yanzu nan gidan ai gashi nan muna ganin shi ko wannan muayyan kenan madumun kuma an yi auren da sadakin cewa zai gina mata gida a ruwan zafi tu- ito- three bedroom zai gina mata gida a ruwan zafi three bedroom yanzu ina gidan babu ina filin babu kawai ya ɗaura wa kanshi zai gina mata to kaga wannan akwai ainihin garar a ciki za mu ce wannan auren batacce ne kabla dukul in bayan an yi dukul aka ji za a tashi a wannan gidan kawai ya bata sadaqul musi to wannan gidan malamai sun yi fashin baki suka ce idan gidan yana hannun wani filin ba nashi bane ko kuma gidan yana gina amma ba nashi bane ya mata cewa ya aure ta zai bata wannan gidan to ko da ya sifanta gidan ya faɗi inda gidan yake ma auren ɓatacce ne kamar yadda muka karanta a baya mutumin da ya yi aure da cewa zai bata sadakin gidan wane ɓatacce ne ina jin wancan satin mun karanta idan kuma gidan nashi ne sannan ya sifanta ba gidan wani bane to ai yana sifantawa ya zama muayyani aure ya tabbata yawa amma na wani ne ko da ya sifanta ya faɗi inda gidan yake tunda baya hannun shi na wani ne aure ya ɓaci mun gane shine au bi darin madumun au bi alfin ko kuma aka yi auren da cewa zai ba ta ainihin dubu wa in kanar lahu zaujatun fa alfani idan ya bayyana yana da mata to dubun za ta zama dubu biyu aure ne aka zo ta ce ka giya min tsakaninka da Allah ni kishiya ne ba ya ce hajiya bani da mata ta ce to yanzu kaga kuma za kun cika yaudara saboda haka yanzu ga shedu nan ga su malam Usman su ne shaida a yi auren na yadda ka bada dubu ɗarin a yi auren amma in ya bayyana kana da mata za ka cika wani dubu ɗari ya ce ya yadda nan ma mu ce ba cikakken aure ne yanzu auren nan in aka ce nawa ne sadaki kaga baina baina dubun ne ko dubu biyu ne kaga ba a sani ba in ya bayyana yana da mata aure ya zama dubu biyu idan ya bayyana ba shi da mata yana nan a dubu ɗaya kaga auren yana tangantangan sai mu ce wannan shi ma ɓataccen aure ne kabla dukul za a ɓata ba da dukul za a tabbatar da shi da siraƙul misal aha amma bi khilafi alfin da sabanin inda aka yi auren an karɓi dubun misali an karɓi ainihin dubu ɗari a matsayin auren sai aka gindaya mara sharaɗi na cewa mun yadda ka gare mu gidanmu sadakinmu yana da tsada amma tun da yarinya ta ce tana son ka za mu karɓi dubu ɗari a matsayin sadaki amma da sharaɗin ba za ka fidda ita daga garin nan ba da an ce kai matanka kana alƙalanci a ƙauye wani lokaci kakan kai su ƙauye kakan yi kaza saboda haka ba za ka fidda ita a garin nan ba in ka yadda za mu karɓi dubu ɗari wa in akrajaha min baladiha in ya fidda ita daga gari aw tazawwaja alaiha ko yayi aure a kanta to fa alfani kuɗi ya zama dubu ɗari biyu to yanzu a nan za mu ce aure ya yi tunda ai farko an ɗaura auren akan dubu ɗari ne wannan dubu ɗari na biyu da zai zo sai in lokacin da zai fita ita a gari ne ko lokacin da zai ƙara aure sai a wannan ya faru ne sannan za a yi maganar wannan dubun sai mu ce kaga wannan auren mun san sadaƙinsa dubu ɗari ne kawai wannan sharaɗin da aka gindaya wancan dubu ɗari na biyu tana bin wannan sharaɗin ne sai mu ce wannan aure ya shi yasa yake biki lafi saɓanin auren da an yi shi da sadakin dubu ɗari misali shine alfin ɗin misali amma sai aka sa sharaɗin wa in akraja min baladiha in ya fidda ita a garinta au ta zawwaji alaiha ko ya mata kishiya ya auro ta mace a kanta to fa alfani kuɗin zai zama dubu ɗari biyu sai mu ce wannan aure ya inganta sannan abu na biyu wala yalzamu shar'u ko da ya yarda da wannan sharaɗin sharaɗin bai lizance shi ba ko da ya yarda akan cewa ba zai fidda ita a garin ba ya ci a ba kuma ya jiya dama aikin namu ai daga manje ne zuwa ran laraba ma na da gari saboda haka kar ku damu ba zan kai ta ba kaga yayi da sharaɗi ba shikenan yanzu ana nan ana nan ana nan sai aiki ya kama ni cewa dole kowa ya tare zuwa can garin sai ya zo ya ce to baki shirya za mu koma can ainihin manguno ko dadin buta ko waye a ba mun yi cewa kaza kaza ba sai mu ce wannan sharaɗin ai sharaɗi ne wanda shari'a ba za ta lizinta wa mutum ba sharaɗi bai lizince shi ba a matsayin ta na ba ta shi dole ta bi shi wala yalzamu ashar haka nan kuma in ya gano wata yana so dama ba ya ce auta zai waje alayya ba in yayi wani auren to zai ƙara dubu to yanzu wannan sharaɗin ma bai lizance shi ba ya yi auren da fari a matsayin ba zai mata kishiya ba aka karɓi dubu ɗari ana nan ana nan kuma sai ya buƙatu yana so ya yi aure ya zo ya sa ranar aure suka ce to sauran dubu ɗarin su wani dubu ɗari ba mun yi da kai akan ba za ka yi aure ba sai ka ce ai ku ne kuka ce kan in yi aure amma Allah ya ce a, menene zulame fanki eh sulasa wa menene farkon ma minan nisa'i masina wa sulasa gurba da abwanasi saboda haka aure na zan yi wannan sharaɗin bai lizince shi ba ba dole ne ya cika wannan sharaɗin ba wala ya zama sharɗu sharaɗi bai lizimce shi ba amma sai dai wakuri ha an karanta ɗaukan irin wannan sharaɗin tun farko tun farko karke yadda an zo za a yi aure a ɗaura ma wani sharaɗi ba za ka yi aure ba ko ba za ka fita ita a gari ba ko ba za ka yi mata ainihin kwarkwara ba duk wannan sharaɗin makaruhi ne ma miji ne da ya ɗauka amma in ka ɗauka ɗin ko ka ɗauka sharaɗi bai lizimce ka ba sannan walal albusaniya wannan dubu na biyun shi ma bai lizince shi ba in kalafa in ya saba wannan sharaɗin dama an ce in za ka bar gari da ita to za ka ƙara mata dubu ɗari ya yadda ya ɗauki sharaɗi to yanzu sharaɗin da ya ɗauka na ba zai fidda ita a gari ba bai lizince shi ba sannan ya zo fidda itan wannan dubun da zai ƙara mata shi ma bai lizince shi ba ba zai ƙara dubun ba kuma zai fidda ita ɗin ko kuma auren ne ba zai ƙara dubun ba kuma zai auren shi aha eh za a zo kan rantsuwa in kalaban ya saba kenan ba ya ce wannan misalin shi kaga wannan an yi ne lokacin aure ba ya ce to misalin shi shine ka in akirraji tuki falaki alfun kamar inda ana zaman lafiya yanzu kamar sharif yana zaune lafiya da matarsa sai ga tana shiga damuwa da ta ga ya dan samu kuɗi ya ta shiga damuwa ce ne ke ta ce wallahi ba na so ne kuɗin ina so ka samu amma an ƙarin mata ne ba na so sai ya ce ki kwantar da hankalin ki kin san dai ba zan iya kyautan dubu ɗari ba ko eh to jiran da har na ƙara aure zan ba ki dubu ɗari ita kuma sai ta gamsu da wannan dubu ɗarin cewa ba zai iya ba kawai to ana nan ana nan ana nan kawai sai ya gano wata yana so ya jaji ko aure ta ga da gaskiya auren zai yi sai ta yi maganan wannan dubu ɗarin shi ma bai zuce shi ba kaga da wancan da wannan ɗin duk hukuncin su ɗaya shi yasa ya tashbihin wannan da wancan matarsa ta gida ya yi mata alkawarin dirran da zan fidda ke a garin nan zan baki dubu ɗari ko dirran da zan ƙara aure zan baki dubu ɗari to yanzu wannan abin ya zo na fidda ita da garin ko na ƙarin auren wannan dubu ɗari bai zuce shi ba sannan ko bai lizimce shi a cewa idan ya mata alkawari ba zai wannan auren ko ba zai fidda ita a garin ba mun gane zancen au askadat alfan qabla al-aqdi ko kuma ainihi lokacin da ya zo neman aurenta an yanke mar sadakin aure in kana son yarmu dubu ɗari biyu ne ya yadda ai ba a kawo sadaki ba kuma ba a zo an ɗaura aure ba ko kafin ƙablal aqdi kafin a zo ga ɗaurin auren asqadat sai ta sarayar mar da ainihin wannan dubu ɗari na farko ɗin ta ce dubu ɗari biyu ne amma za a rage ma dubu ɗari ala zalika a bisa wancan sharaɗin in ba za ka fidda ni a garin nan ba to za a karɓi dubu ɗari ko kuma in ba za ka tsara min aure a kaina ba za a karɓi dubu ɗari ko in ba za ka kawo baiwa kai kwarkwara a kaina ba za a karɓi dubu ɗari kaga kafin auren ne aka yi wannan sharaɗin ya yadda to yanzu da ya yadda bayan an yi auren sai ya buƙaci yin aure ko ya buƙaci ɗaukan teku da ita a gari ko ya buƙaci wannan kwarkwaran yana da daman ya yi shine wala ya zama sharɗu sannan kuma walal alfu wannan dubun da ta sarayar mar ɗin kafin a ɗaura aure ba zai yi ta zo ta sha ai dama mun rage ma dubu ɗaya ne saboda ba za ka min kishiya ba ko ba za ka fidda ni a garin nan ba tun da yau za ka fidda ni a garin sai ka cike mun kuɗi na wannan ma bai lizance shi ba saboda me saboda in ka lura kafin a yi auren suka yi wannan magana lokacin da aka zo ɗaurin auren da me aka ɗaura da dubu aka ɗaura wancan dubun dabin da aka bar kafin a zo ga ɗaurin aure ne mun gane wannan ya ce illa an tuskida ma ta ƙarrara ba'adal aqji sai dai idan ta sarayar mar da abin da ya tabbata bayan an ɗaura ne an zo an ɗaura auren da dubu ɗari biyu kowa ya sani sadakin aure dubu ɗari biyu ne an ɗaura kaga sadaki ya tabbata dubu ɗari biyu ba bayan ya tabbata an ɗaura aure an yi komai sai ta ce in ka yadda ba za ka min kishiya ba ko ba za ka ainihin fidda ni a garin nan ba to a dubu ɗari biyun nan zan rage ma dubu ɗari kaga wannan kamar farin kuɗinta ne ta ɗauka ta bashi shi kuma ya yadda da wannan sharaɗin to yanzu a nan in dai bila yaminin bayan an yi auren ba ku fahimci zancen bayan ta mallaki kuɗin ne ta ɗauka ta bashi kuma lokacin da sai wannan sharaɗin bila yaminin minhu ba tare da wani rantsuwa da ya ginda da gare shi ba to yanzu a nan diran da ya saba wannan sharaɗin su ya ba ta kuɗinta ai kuɗi ta bashi akan wani buƙatanta kuma buƙatan bai biya ba saboda haka dole ba ta kuɗinta kuma inda a baya ma mun karanta ta bashi kuɗi saboda zamantakewa zamantakewa ya ƙi daɗi ko saboda ya rike ta a daɗe bai rike ta an daɗe bai sake ta da wuri ba mun ce za ta zai biyar mata da kuɗin ta ba to yanzu shi ma wannan na sadakin tun da ya riga ya tabbata an ɗaura aure a dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu ta tabbata sai ta gindaye wannan sharaɗin ta rage mar dubu ɗari ya ba da dubu ɗari to yanzu wannan dubu ɗarin ai nata ne ta ba shi dan buƙatar ta to dillan da wannan buƙatar ba ta samu ba to dole a mayar da dubu ɗarin shi kamar mutum ne ya baka sautu za ka je kwastam eh da Allah ga kuɗi ka siyo min akuro naira ɗari biyar sai ka je kwastom ka nemi akuro ba ka samu ba in ka zo yaya dole za ka mayar mara kuɗin shi ba zai ba ce ba kuɗi ba akuro ba zai yi ba saboda haka saboda haka ita ma farin kuɗin ta ta bayar akan bukatar ta yau kuma bukata bai biya ba to dole ya kuke dariya ba ku san akuro wai ba ku san akuro ba ba ka san akuro ba kana garin nan ustaz ka ba ka san akuro ba ba ka akuro din amma kun san alabo me alabo garin shine alabo to kwayoyin shine akuru yawwa kwayoyin kan annika shine akuru yawwa ba yanzu ana yin cin shi ba na yi kashi da kuma tsara su waye waye jama'a duk an gano yawwa to kaga yanzu a nan kuɗinta ne ta bayar bai yi ba dole ya mata da kuɗinta ku lura a nan ma ya ce amma fa bila yamini ba tare da ta gindaya mai rantsuwa minhu da gare shi ba ma'ana lokacin da ta rage mar wannan dubu ɗayan bayan an ɗaura aure ta mallaka lokacin da ta yi wannan dubu ɗarin da ta rage mar kuma ba ta sake gindayawa da rantsuwar shika ko rantsuwar inci ba misali ta ce to a dubu ɗari biyun nan na kuɗin auren nan da aka yanke ma sadaki ka biya zan rage ma dubu ɗari amma da shara'in ba za ka mun kishiya ba kuma jirran da kai kishiyan nan lamarin aure na yana hannuna in na ga dama zan saki kaina ko kuma jirran da ka mun kishiya kana yin auren ta saku in ka yadda ga shaidu kaga ya ma ana ta'ikin shi ka ko kaga yayi rantsuwan tagin da ya man rantsuwa bayan kuma wannan dubu ɗari to yanzu in ya zo da irin wannan rantsuwan kaga ne ya ce bila yaminin ba mafhumin maganar da zai zo da rantsar da shi rantsuwan shika ko rantsuwan yantawa kamar ta ce ba za ka mun kwarkwara ba ma'ana ba za ka siyo baiwa ka take ta a a wajena ba sai ta ce dirran da ka siyo in ba za ka yi wannan ba ga dubu ɗari kuma dirran da ka yi wannan wannan kwarkwaran kana takanta shi kenan ta yantu kaga an haɗa abu biyu idan ya yi wannan abin ga rantsuwa na shika ko na inci ya biyo shi ga kuma zai mai da dubu ɗari sai mu ce to yanzu a nan in ya faru wannan ta'aliƙin da ya yi na shika ɗin ya luzumce shi amma kuma wannan dubun ba zai miyar ba mun gane zancen wannan dubun ba zai miyar ba amma wannan rantsuwan shikan misali ya ce ai hajiya dirran da na yi aure a kanki ana cewa alfati an ɗaura auren ta saku kuma dubu ɗarin ki zan miyar miki ana nan ana nan sai ya yi auren yana yin aure ana cewa albaji kuma ana cewa mun baka yana cewa na karba mu ce kuma ta saku ba ya ta saku mu ce haka kai alƙawari ma hajiya bayan an yi hakan kuma ya zo hajiya ta ce dubu ɗari na mu ce haka hajiya ki haƙuri mana bayan an saki wacce auren kuma wani dubu ɗari saboda haka sai ki haƙuri amma idan bila yamini ne ba wani rantsuwa kawai ta ginda wannan dubu ɗari ne sai ya je aure aure zai tabbata amma zai miyar mata da kuɗinta shine ma'anan bila yamini wannan yamin din malamai suka ce yaminu dalaqin ko yaminu itaqin amma in yaminun billahi ne mai kafara wannan kafara lamarin shi mai sauki ne dole zai miyar mace da ainihin dubu ɗarin ta au ka zawwijini ukutaka bi mi'atin ala an uzawwijaka ukuti bi mi'atin wa huwa wajhu shiga ko kuma aure ne aka yi na wayo ana so a sayar da sadaki yace yanzu abin da za a yi malam usman ka gani ina son aure ba kuɗi kai ma kana son aure ba kuɗi ga wance kanwarka a gaban ka take ta cika ni ma ga wance a gabana yanzu abin da za a yi nawa ne sadakin wance yace a to sadakin yanzu ba dubu ɗari ba ne yace ni ma ta ba ta wuce dubu ɗari ba shikenan na auri ta ka a dubu ɗari kai ma ka auri tawa a dubu ɗari shikenan ka kama ni canjan mace da mace kenan amma an ambaci sadaki ba a biya ba to wannan shi ake ce wajun shigar wato abun uku ne nikahu shigar kala uku ne akwai sarihu shigar akwai wajun shigar akwai murakkabun bainahuma sarihu shigar ba zancen sadaki kawai canjin mace da mace ina da kanwa kana da kanwa kawai yanzu abin da za a yi da Allah mai canji kawai ta ka zo ni mata wata je wannan sarihu shigar kenan hukuncinsa ana bata shi kabla dukuli wa badahu ko an yi kwanan aure ko ba kwanan aure za a bata shi saboda shi tushen auren ma batacce ne saboda me saboda an yi aure ne kwata-kwata ba sadaki ba to shi kuma wajen shigar shine wannan wanda an ambaci sadakin amma kowanne ba a biya ba kuma an yi da sharaɗin cewa ka bani taka a dubu ɗari da sharaɗin ni ma zan baka cawa a dubu ɗari to wannan shi ma ɓatacce ne amma wannan shi ne yake kan wannan tsarin na auren da za a ɓata shi kafin dukuli bayan an yi kwanan aure a tabbatar da shi da ainihin aksar minar musamman wa sadaqul musul mun gane shi ne yake wa huwa waju shigar wannan wanda aka ambaci sadaki din shine waju shigar wa in lam yusamma idan kuma ba ambaci sadaki ba gaba ɗaya fuska biyun kowanne ba ambaci sadaki ba kawai aka ce za a canjan mace da mace to wannan fa sarihuhu shine sarihuhu ai sarihu shiga shine sarihu shiga wa fusika ana ɓata ainihin auren fihi a cikin sarihu shigari ko an yi kwanan aure ko ba a yi kwanan aure ba kawai ana ɓata auren sarihu shigari abadan mun gane wa fi wahidin haka ne wa fi wahidatin idan kuma ɗayar an ambata ɗaya ba ambata ba shine murakkabun bainahuma sai an ambaci sadakinta ɗaya ba ambata ba to irin wannan zai ƙara wani hukunci ne saboda hukuncin su ɗaya mun gane wannan ba wa fi wahidatin an ambaci ɗayar ba ambaci ɗaya ba mun je fahimci me sariu shigar auren da kowanne ba ambaci sadaki ba mun fahimci wajen shigar kowace an ambata amma sai aka yi canje murakkabin bai ma kuma an ambaci ta ɗayar ba ambaci ɗayar ba kamar yanzu in ce ka bani dubu ɗari a wannan yarinyar ni kuma ainihin za ka bani taka ba tare da kokobo ba a gane ni zan baka ainihin tawa ka bani dubu ɗari sannan kuma taka ta zo ba kokobo kaga waju a murakkabin bai ma kenan wanda aka ambata tana matsayin waju shigar wanda ba ambata ba tana matsayin sahihu shigar mun gane wa fi wahidatin idan an ambaci ɗayar ba ambaci ɗaya ba to wacce aka ambata ɗin wa'ala da kuma tariya ne zai zai bada hukunci ɗaya fahimta wa'ala hurriyati me waladil amati haka nan da ainihin auren da aka yi ala hurriyati a bisa yancin waladil amati ɗan baiwa to wayannan da sayu shigar da wanda aka yi a bisa cewa za a auri baiwa amma da sharaɗin ‘ya'yan da za ta haifa ‘ya'ya ne to abadan wannan auren har abada za a ɓata shi wato misali mutum ne ga baiwa yana so bai wannan shi har ya fi duk ‘ya'yan duniyar nan ya nace akan baiwa yake so muka ce masa to ba ka san illan auren baiwa idan ka aure ta fa ‘ya'yanka gaba ɗaya bayi ne sai ya zauna da mai gidanta ya ce yanzu ni abin da nake so a dashi in ka yadda zan biya sadaki mai tsada amma duk ƴaƴan da za ka haifa ƴaƴa ne ba bayi ba mai gidan ta yake shike amma dai baiwa da tana na baiwa eh shikenan na yadda sai mu ce wannan shi ma ɓataccen aure ne kuma za a ɓata shi abadan har abada don me saboda aure ne wanda aka yi da ciniki na gara ai tun farko bai halatta mutum ya siyar da ɗan ciki ba mun gano wannan yanzu dan ciki ko gashi nan ga cikin matar ma biya latta sai da dan bashi an haihu balle kuma dan da ma har yanzu ba ma same shi ba yanzu ya ce zan biya miliyan biyu in aure ta a matsayin kuma yanzu da haka za a sa ta auren ta ba zai wuce dubu ɗari biyu ba ya ce zan biya miliyan biyu amma duk ƴaƴan da za mu haifa da ita ba bayi bane ƴaƴa ne sai mu ce to kaga farko tukuna an haɗa aure da ciniki don wannan ‘yan saman ya sayi ‘ya'yan da zai haifa ne, ko? Tun da ‘yan asalin su ai bayi ne, mai gidantan da ya ba shi kuɗi ai ya siyar mar da wannan ‘ya'yan ne, sannan kuma ya sayi ‘ya'yan ciki kafin a haife su, kaga wannan maharamu. Saboda haka irin wannan auren da aka yi a matsayin cewa an auri baiwan a bisa ‘ya'yanta za su zama ‘ya'ya shi ma abadan har abada za a ɓaci wannan auren. wala fil wajihi kaga wajen sarihu shiga ba mun ce abadan ba wala fil wajihi hakanan za a bata shi ma tariya zai ku gane wannan abadan din fa ya koma wancan karatu biyun wa busika fihi wa in fi wahidatin ko da a ce ainihin sarihi cikin guda ɗaya ce wa ala hurriyati waladil amati da kuma yancin dan baiwa ko kuma ƴaƴan baiwa abu ukun nan sarihu shigari kuma sariyu shigarin ko a bangare ɗaya ne zama sari bangare ɗaya wajen shigari shine murakkabun bai nauma da kuma auren da aka yi da cewan ƴaƴan ita baiwan za su zama ƴaƴa wa'annan ukun gaba ɗaya abadan duk za a ɓata auren ne har abada mun gane wannan to za mu zo kan wajen shiga walaha fil wajihi hakanan za a bata gashi can na abin nan wannan ainihin khabar muqaddam suke cewa mubtada muakkar din shine al-aksar من المسمى وصداق المثل ولها الأكثر za a bata mafi yawa minal musamma daga abin da aka ambata za a bata a wajen shigar kenan ai wajen shigar an ci ambaci sadaki ko to idan an yi bayan an yi dukuli sai aka ji to za a tabbatar da auren sai a bata al'aksar abin da ya fi yawa minal musamma daga abin da aka ambata za a bata din nan a wajen shigar wa sadakin misri da sadakul misrin ta in sadakul misrin ya fi yawa a bata sadakul misli idan abin da aka ambaci za a bata tunda an yi kwanan aure ya fi yawa a bata abin da aka ambata cikin me yake fil waje cikin waje shiga da yake nan ba sannan auren da aka yi wa mi'atin wa khamrin aure ne da aka zo sai ya ce auren nan zan baki dubu ɗari da tulun giya guda biyar to aure da dubu ɗari ya halatta ko amma aure da tulun giya bai halatta ba kaga yanzu wannan auren in mun duba bangare daya wajen kwarin kuɗi da aka bayar ya halatta bangaren wannan giyan bai halatta ba to wannan auren in kafin ai kwanan aure ne za a ɓata auren tunda an sa ainihin haramun giya a ciki in bayan an yi kwanan aure ne shi ma laha al-aktar min al-musamma wa sadaqi misil min al-musamma al-halal anan zaka ce za a bata wanne biyawa daga abin da aka ambata na halal in ka lura dubu ɗari ai halal ne tulun giya haramun ne sai mu duba mu ga nawa ne sadaqul misilinta sai aka ce sadaqul misilinta zai kai dubu ɗari biyu to wannan abin da aka ambata na halal dubu ɗari da giya kaga sadaqul misilinta ya fi wannan dubu ɗari sai a bata laha al-aksar sai a ba ta dubu ɗari biyu idan kuma da aka auna nawa ne sadakun mizin da aka ce ai ba zai wuce dubu saba'in ba nawa ne yake zai ba ta dubu ɗari da tulun giya sai a ce to a ba ta dubu ɗari a fasa tulun giya shine lal aksar minal musammal halal wa sadakun mizin mun gane wannan sannan gane uku ah, au mi'atin wa mi'atin limautin au firakin ko kuma an yi auren kasan duk auren da aka yi da sadakin da aka ɗiba a lokacin majhuli mun ce wannan auren batacce ne a baya mun karanta sadakin da aka zo za a yanke dole sai an faɗi lokacin biyan shi yanzu ma ai dole za a dole a gyaggyara abubuwa sai a zo yankan sadaki ku yanke musu dubu ɗari biyu sai mun ɗauka za mu kawo yaushe a ce a je a saurare mu to wannan auren in an ɗaura shi haka batacce ne dole sai an sa lokacin da za a kawo to a wannan magana sai muka ce yau auren da aka zo mi'atin wa mi'atin limotin au firaqin da dubu ɗari biyu aka yi auren dubu ɗari ga shi nan fari sauran dubu ɗari suka ce a sai ran da ɗayan su ya mutu za a biya yaushe ne ɗayan zai mutu majhul ba sani ba ko kuma firakin sai ran da aka zo rabuwa sai ran da ya sake ta za a biya to yanzu kaga an yi auren da sadaki ma'alum da majhul to yanzu a nan ma za a bata al-aksaru in dai bayan yi kwanan aure ne za a bata al'aksaru minal musamma wa sadaqin misli bayan an yi kwanan aure aka ji to sai a duba a ga nawa ne ainihin musammal halal shine dubu ɗari na farko wancan majhul ai ai bai halatta ba sai mu duba kuma nawa ne sadaqin tamkar da sadaqul misli in sadaqul misli ya yawa sai a bar wannan musammal halal din sai a bata sadaqul misli misali aka ce sadaqul misli da dubu ɗari da hamsin ne nawa ne abin da aka ambata na halal shine dubu ɗari na farko wanda za a bata yanzu wanke wanda aka sa lokacin da ba sani ba wannan daman shari'a ba ce yadda ba sai a ce a bata dubu ɗari da hamsin idan kuma aka duba aka ce nawa ne sadakin ta sadakul misali aka ce dubu saba'in misali nawa ne musammal halal din shine dubu ɗari na farko da wancan dubu ɗari na majhul sai a ce to a bata wannan dubu ɗarin ai ka har an ma ɗaura ta akan abin da ya wuce sadakin ta mun gane shine yace me wa in me الأكثر من من المسمى وصداق مثلي يشي ولو زاد على الجميع ولو زاد على الجميع كودا صداق المثلي ناتفا يا دتوا بيسا دكان su gaba daya misali an yi auren da cewan zai ba ta dubu ɗari farin kuɗi dubu ɗari kuma sai wani lokaci ko ranar mutuwa ko ranar rabuwa ko dai ba a sa lokaci ba ba mun ce wannan rashin lokacin ya sa auren nan ya ɓaci ba sai aka ce to an yi kwanan aure sai muka ce to tunda an yi kwanan aure sai a duba ga nawa ne na halal shine dubu ɗari farin kuɗi da yake zai bayar wannan halal ne wancan na lokaci majhuli kaga wannan haramun ne ba to sai mu ce kuma nawa ne sadaqul misilinta idan sadaqul misilinta ya ji wannan ainihin dubu ɗari na ainihin halal ɗin sadaqul misilinta ya fi wannan dubu ɗari na halal ɗin za mu ce kawai sadakul misilin ta za a bata ba idan kuma dubu ɗari na halal ɗin na farko ya wuce sadakul misilin ta za mu ce za a bata wannan dubu ɗari na halal ɗin ko to shine yace yayi mubalaga yace walau haka ne walau zada ko da sadakul misilin ya daɗu alal jami'i a bisa duka biyun misali dubu ɗari farin kuɗi dubu ɗari sai ranar rabuwa za a bayar ta yadda bayan an yi kwanan aure shari'a ta je ta ce to ai wannan auren bataccen aure ne kun ma yi sa'a dan an yi kwanan aure yanzu za mu yi istidraki mu gyara hanyar gyaran kuma shine za mu duba da sadaqul misilinta da ainihin dubu ɗarin da aka ambata wanda lokaci ya yi za a biya ɗin wanda yanzu a biya wanne ne ya fi yawa sai aka ce ai sadaqul misilinta ya fi yawa to da aka zo nawa ne sadaqul misilin walau zada alal jami'i ko da da aka faɗi sadakul misilin sai ya zama ya fi kuɗin gaba ɗaya ma da dubu ɗari na halal ɗin da dubu ɗari na haram ɗin gaba ɗaya sadakul misil ya kere su nawa ne sadaqul misli ya ce tab ai sadaqul mislin ta zai kai dubu ɗari uku nawa ne kuma ainihin abin da aka ce dubu ɗari za a bada fari dubu ɗari kuma shine ba a sa lokaci ba shine ma ya janyo matsalan kaga sadaqul mislin ta ya kece su gaba ɗaya ko ko da hakan ne dole sadaqul mislin ta za a bata na wannan dubu ɗari uku ɗin to a nan in kun lura ya ce walau kuma a farkon karatun mu tasar din mu ai yayi wani magana ko yace idan ka ji na ce lau akwai me ilama mazhabiya to anan in ka lura a malaman mazhabin malikiya din wani bangare ne suka ce eh ko ya wuce kudin gaba daya amma akwai bangare kamar su ibn qasim suka ce an ya wuce gaba daya za a da da shi kan asali na wannan na halal da na haram din sai dai kawai za a kece wannan ajalin misali dubu ɗari farin kuɗi dubu ɗari sai wani lokaci ka gani wani lokacin shine ya ɓaci abin ba sai a ce to a dawo sadaqul misli sai a ce to ai sadaqul mislin ka ya kai dubu ɗari uku sai mu ce to yanzu tukuna dama me ya ɓaci auren ma ba saboda ajali ba ne yanzu a dawo da shi ajali ma'alum yanzu a biya kawai in an biya ta dubu ɗari biyu ba shi kenan ba ita da ta yadda ma sai wani lokaci yanzu kuma gashi za a bata fari saboda haka a fito ibn qasim in ya wuce asalin kuɗin gaba ɗaya za a bar shi a wannan asalin ta yin sadakul mislin ta bai wuce asalin gaba ɗaya ba ya wuce na halal ɗin shine za a bata ainihin al'aksar min al-musammal halal wa sadakul misli to sannan fa ku kula wa qaddira bi ta'jilil ma'lumi in kana fihi ana kaddara ana kaddara wanda aka ɗiba wa ajali sananne in kana fihi in akwai a cikin wannan ainihin ɗiban sadaƙin wannan karatun sai ka fahimci na bayan nan sannan wannan zai zauna na baya muka ce an yi auren da sadaki guda biyu ma'anan guda biyu za a ba da wani yanzu sannan wani kuma sai wani lokacin da ba ambata ba kasancewan ba ambaci wancan lokacin ba shi ya bata auren ko har aka zo aka ce tunda an yi kwaran aure a bata wanda ya fi yawa sadaqul mislinta ko kuma abin da aka ambata na halal din to yanzu kuma idan da aka zo daki uku aka yi dubu ɗari uku ne sadaƙin amma dubu ɗari ga fari za a bayar dubu ɗari kuma watan gobe za a biya dubu ɗari na ukun shine wani lokaci ba ambata ba to sai da aka yi kwanan aure sai aka ji to yanzu a nan in ka lura da dubu ɗarin da za a bayar fari yanzu da dubu ɗarin da ƙarshen watan gobe za a bayar ya halatta dama wancan na uku ma saboda ba a faɗi lokaci ba ne to yanzu idan aka zo wajen gwadawan wanne ne ya fi yawa za a kaddara da dubu ɗarin watan goben tunda shi ma yana halal ne yanzu sai mu duba in sadaqul mislin ta ya wuce dubu ɗari biyun nan dubu ɗarin farin nan da dubu ɗarin da aka ambaci lokaci in sadaqul mislin ta ya wuce wannan sai a ba ta yin sadaqul mislin idan kuma dubu ɗari na yanzu nan da dubu ɗarin da aka sa lokaci ya wuce sadaqul mislin ta sai a koma kan wannan sai a rusa wancan na wanda ainihin ba a sa ajali ba wanda shi ya janyo matsala in kana fi kenan ba sai mu tsaya nan wa tu'wilat aidan fi ma idza samma yayi ba to alhamdulillah ka san ko me tambaya